أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سي ألفية بن مالك kana wa akhwatuha malam wannan littafi ne wannan kasan nan wanda aka fitar din nan kasan ne na ga littafi hankali na sai ta tashi okay albiyan ce to afwan okay shari'a zamin ko bari ita ma ina son zan kokari ko in fitar da ita idan ka fitar da ita a hankali saboda kun gane littafi wanda ke kunshe da sharhi matani ne wanda aka yi mai shiro to yana da kyau ka samu shuruh nasa akalla guda biyar in ma baka samu goma ba duka ka bincika su yanzu ka dubi malam jafar Allah ji kanshi irin tafsirin baje kolin tafsirin da yayi malam jafar fa duk inda zai tafsirin nan fa sai ya duba littattafai fiye da fiye da 30 tafsirai kawai kala kala sai ya bincika su ga littafan lugha littafan garibul qur'an littafan ulumul qur'an littafan tarihi littafan tauhidi littafan nahau kaza kaza kaza kaza duk sai ya bincika hatta fiqhu sai ya magana sai ya bincika su to shine in kana da littafai da karfin larabci da kuma juriya da hakuri to zaka more karatu amma kuma idan baka da shi to fa sai a hankali bismillahir rahmanir rahim kana wa afawatuha kana da yan uwanta jiya mun ga a cikin tubatul wardiya mun ga inna wa akhawatuha ko kaga la'alla mun ga luga guda goma sha hudu sha hudu la'alla eh shi ya kawo goma ne amma ina kawo sauran eh ok gaba shi kenan kuwa ka ci riba wallahi ka ci riba luga guda goma sha hudu to Allah ka samu dace malam ya ci gaba da cewa tarfa'u kanal mubtada dasman wal khabar tansibuhu ka kana sayidan umar ka kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa fakka wa hadhihi al-arba'a li shabahi nafi li shibhi nafiyin aw li nafiyin mutba'a wa mithlu kana ma dama masbukan bima wa mithlu kana dama masbukan bima yau naji wakan da matakari ka'adhi ma dumta musiban dirhama na'am mun san idan ka ce alwaladu karimun alwaladu karimun kaga alwaladu mutuna marfo bi dhamma zahira ko karimun sai zama ne khabarun marfu'un bi dhamma zahira to da zaka shigar da kana ko ɗaya daga cikin yan uwannin kana sai ka ce kana alwaladu kariman karima ko yawwa to kaga kana tayi rafa alwaladu ta mishi nasu manam jumla ismiya ai dama yau daga ciki yawwa a lalle ka ka bi karatun jiya Allah ba da lada gaskiya ne Allah ba da lada kana wa akhawatuha takhtassu bid-dukhuli ala al-jumal ismiya ba a cewa kana kataba bil amsi a matsayin wai mutada da kabari a a kawai sai dai in ka kawo shi to kana nan sai zama sai ta zama za'ida sai ta zama za'ida kamar yadda zamu gani insha Allah to kana wa akhwatuha suna yin ma mutada rafa'a ko sai su yi makabari nasba shine malin yake cewa tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu tarfa'u kana al-mubtada ita kana tana mubtada rafa'a ne isman ala annahu isman laha in ka zo ka ce kana al-waladu kariman kana fi'l madin naqis al-waladu sai ka ce ismu kana marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih wal khabar shi kuma khabar tansibuhu tana mishi nasba kaga kariman sai ka ce kariman sai ka ce khabaru kana mansubun bil fatha zahira ala akari to kun ga kana tana shiga mujmal ne ismiya na farko kenan sannan kuma to bari ji mu je dan fado na abu ne kuma to Allah ya bani iko ba ka kana sayyidan umar kamar misali kana sayyidan umar asalin jumlan kana umaru sayyidan kana umaru sayyidan to me yasa ibn malik ya gabatar da khabarin kana kan isminta ya nuna maka halascin gabatuwan khabarin kana akan isminta ba gashi na Allah ya ce ba kana wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ay wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina Allah ba da lada karatu ya fita tunda kaji ana kawo bayanai ba mun gane wannan ko kana kun ga sabanin inna inna ba za a gabatar da khabarinta akan isminta ba inna wa akhawatuha ba a gabatarwa sai dai idan ya zama ja da majrur ko kuma zarf da mazruf inna ladaina an kalan wajhina inna an kalan ladaina wajhima ka gani kaga ladaina shine khabar inna sai aka gabatar da shi an kalan kuma ismuha to ita kana ta keɓantu da wasu darajoja daga ciki ana iya gabatar da khabarinta akan isminta to wai kana tana da 'yan uwa wanda suke irin wannan aiki shine sai ce zalla bata adha asbaha amsa sara laisa zala bariha fati'a wanfakka kakana sai koma baba dukkan suna aiki ne kaman kana shikenan kawai ya fita barakallahu fikum to kafin mu ci gaba kana mudari'insa shine yakunu amrinsa kun dhalla yadhillu me amrinsa dhilla dhillu dhilla dhilli ba mun karanta cikin tasbih lusi ba to kana da wannan buskokin eh ban gane ba zalla zilla zilli zillu eh a amri ba amri ya ina da wajen uku ne haka ne ko a karatunmu na tasirif lizi fi'il amri na mudha'af
ai an ga mutum yana da rafa'a ne ke dokan wannan waje na amma zalla ya zillu a mudari'i kenan na mudari a wannan ina nufin amri ne kana da wajen uku na
amri ba a fili amri na na na na mudha'af na gane yadda na doka a idan mudari'i ne masbukun bi adati jasmin eh
shine kike da fuskoki biyu amma dai buje mu kada duba ne na gane shi za mu haɗu majalisi mai zuwa kun gane ko to barakallahu fikum ba ta yabitu bit ma'anan kana shine ya kasance zalla shine ya dade ya dauki lokaci mai tsawo a wani guri ko yana wani abu ko cikin wani hali bata shine ya kwana adha kun ga wannan hamzan ana ce mata hamzatun naqli ma'ana ya fi- ya- ya fito daga wani hali ya cira ta zuwa wani hali adha yanzu ya shiga cikin lokacin hamsi hansi wannan littafin ga ta nan ga ta nan durusun fit- durusun tasrif to yayi bayanin waɗannan hamzatu su hamzatu na galgade sun dai an dai gane ta ko yawwa insha Allah ta'ala a- a tana da iji su zamu zo kansu da izinin Allah adha ya shiga lokacin hansi asbaha ya shiga lokacin safiya Ad- a- adha yudhi adhi asbaha yusbihu asbih amsa ya shiga lokacin hans- ah, yammaci yumsi sai ka ce mene amsi kamar yato sara ya siru sir laisa to eh, laisa wannan fili ne jami'in laisa fili ne jami'in la ya timinu mudari'un wala amurin zala to zala a nan akwai zala nau'i biyu akwai zala ya zalu to ita ake nufi a nan akwai zale zulu ba ba tana nan bane ita yancin zale zulu ta amma ce ba ba ba, ba naqisa bace la tustamuru naqisatan kun gane madalla zale ya gushe ya zalu shi yasa Allah ce wala yazaluna mukhtalifina ina ismun za ina isu- ismun zala nan wawun jama'a din nan mukhtalifina shine khabarin zala mun gane ko masha Allah amri
zale ya zalo ya ne amurinsu zai kasance sai mu shigar shikenan sai mu shigar da lam lam yazal ga alifin ko suka cire alifin dan saboda sakana akhiruhu sai ka share lam ka share ya'un me zai zama yare rige shikenan zal barakallahu fikum bariha ita ma tana daga cikin adawatu kana akwai fati'a dukkan su ma'ana bai gushe ba falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allahu li qalu tafta'u tadhkuru yusufa ay la tafta'u tadhkuru yusufa tana da cikin al-alfazul mulazima lin nafi lafazan da suke lazimtan nafi menene la abrahu qa'idan ay la abrahu qa'idan imru qais wan fakka to guda nawa ne ku kirga guda hudu a karki za mu samu infakka za mu samu fati'a za mu samu bariha za mu samu zala su hudu ko shi ne yake nufi da wa hadhihi al-arba'a kaga waɗannan guda hudun wa hadhihi al-arba'a kaga waɗannan afa'alin guda hudu mutba'a abin biyarwa ne li nafiyin ga nafi au li shibhi nafiyin ko shibhun nafi shine an-nahyu wai ma'ana abin da ke son yi nuna maka zala da bariha da fati'a da infaka dole sai an samu adatu na fiyin gabaninsu kun gane? adatu na fiyin din nan zai iya daukan la zai iya daukan ma ba kawai an keɓance wani adatu na fiyin ba ne gabaninsu na farko kenan sannan kuma adatu na fiyin din nan afon sannan kuma ita ma masdariya ma sai an riganye ta da ma masdariya ita ma ba dama kai afwan dama ga ta nan zamu ganta gaba ko kuma a riganye su da adatu nahyin la tazal sai ka ce ka'iman amma ku lura da kyau idan aka zo idan umurni ne aka yi da su to ismin su zai zama lamiri ne mustatiri mahzuf lamir mustatir ismu ismin su ba sai dai kawai khabarinsu ya zama kai ku duba ma da kyau ita kana ko ta bambanta da sauran kowane adawatu ana iya share ta ana iya share isminta sai a bar khabarinta kawai kun gani intahu khairan lakum intahu khairan lakum ai yaku khairan lakum kaga khairan din nan khabaru kana ne ina isminta mahzuf ina kanan mahzufa mun banci wannan ko akwai bakaratu cikin wannan babin ba wa mithlu kana dama masbukan bima ka a'ti ma dumta musiban dirhama wa mithlu kana ko kuma ka ce wa dama kaga dama amma masbukan bima wacce aka ganye ta da ma almasdariya mithlu kana kaman kane ne wajen aiki ita ma ma dumtu hayya so saboda haka ita ma dama tana aiki irin lakana wa akhawatuha amma ita sharadi ne a garganye ta da ma almasdariya ma wacce take nuna tsawon lokaci ma dumtu hayya ai tsawon lokaci na ina raye wa usani bi salatu zakati ma dumtu hayya ko ka ati ma dumta musibar dirhama kaman a ka ati ka ce wani bayar da sadaka ko ka bada kyauta ma dumta musiban dirhama matukan dai ka zamo kana mai samun dirhami kaga dum ma dum din na fi'il madhi ne ko kuma ka ce ismu adatu kana akhi ikhwatu kana tawun din shine ismu kana dama musiban shine khabaruha lamiri ne yayi shine sunan isminta mun bance nan ko gashi nan wa abrahu ma adama Allahu qaumi bihamdillahi muntatiqan majida ka gani wa abrahu na ce mi kokari mu nemi ibn akil din nan zamu rinka shigan abiya din nan fa muna karanta saboda na farko da zaka zaka amfanantu da mufradat garibul lugha zaka amfanantu da kawaid nahawiyya na lugha zaka fahimtu da asalib adabiyya kun gane da sauransu ne sahishan mirwa la tazal zakiral zakiral mau tifanisyanuhu dalalun mubin ya kai aboki wala tazal kada ka gushe zakiral mauti idan aka riganye idan aka kaga na ai umarni ne hani ne ko idan aka yi hani ma still dai ismin su zai zama to mahzuf sai khabarin kawai zai zama bayyane kada gushi mai kana kada gushi kana mai tuna mutuwa domin faniyas fanisiyanuhu manta mutuwa dalalun mubinin bata ne mabayyani ala yaslami ya ya dara mayya ya da ya dara mayya alal bila wala yaza wala zalamun halan bijar aiki bijar aikil qatru kasan dai wa ghayru madin mithluhu qad amila in kana ghayru madin minhu stu'mila kun gane in ka ce kana umaru sayyidan kana ai fi'il madin ne naqis ko to wai abin tambaya nan shi shin mudari'in su da amrin su yana su ma suna yin aiki kamar yadda fi'il madin ke yi eh idan har dai fi'il madin na yi to amurin ma da mudari'in mana yi ku gani shi na wannan baiti zai gaya mana na'am shi ne ke cewa wa gairu mazin mithlahu kad amila in kana gairu mazi min mustumila to sai ka ce wa kad amila gairu mazin mithlahu wa kad amila hakika ko kuma ka tabbata shi aka mayayi wa gairu madin wani fi'ili madin waɗannan af'al din kaga mudari'i kenan da amri ko kad amila mithlahu shi ma yana aiki irin na fi'ili madin sa kenan inda zaka zo da mudari'in ta shi ma zai aiki ne irin na madi din amma sai dai ku gane idan ya zo mudari'i galibi ana share mudari aka share ismin ta ne ko kuma zaka yi share isminta misali yakunu kariman yakunu sayyidu kariman to in kana ghairul madi min hustumila in kunga kana nan نعم نرجع نعم تو ما شاء الله إن كان إذن هل يكسنشي ustu'mila ghairul madi minhu ana an yi ana amfani da wani madi din na waɗannan afal din idan yana aiki idan har fi'il madi na aiki to abin da ya kama da su na mudari da amri shi ma yana su ma suna yin aiki kun aliman aw muta'alliman kaga kun aliman kun fi'il amrin ko ina ismuha anta aliman sai zanto khabaru kun shikenan mun bance nan ko na eh asa an ya kuna kariba za mu zo shi za mu zo babin asa insha Allah kaka damu eh shi ne ce za mu zo babin ai ba zan riga masallaci bane shi yasa kaji na ce maka haka zamu zo babin wallahi malam ni abin da ne imanin na ko ba ma sai ka damu da sanin san irabi a nan banda ko kuma ka san ka'idojin komai ba a ya hakuri kai dai kai ta zuba karatun kana kokarin bita kana fahimta to malam kana kallon qur'ani ko hadisi ko iziya ko risala ko kuma mukama ko kuma shu'ara ko wallahi da kai da kanka zaka rinka fitarwa okay nan kaza kenan ko nan kaza kai da kanka zaka rinka fitarwa ka gani kama a ce maka mutanen najeriya baka san mutanen najeriya ba amma sai a ce maka in ka ga masu zane uku uku a baki mutanen kano ne kwari je kadan kana ga sai na musiya in ka ga masu zane uku haka har kuma tunan bagoburi ne ko igala in ka ga masu zane irin na wannan katsinawa ne in ka ga masu zane ilabin ilabin nan mallawa ne in ka ga kana shigowa Najeriya din da ka ringa gani wannan nau'in mutanen zaka ce okay to ashe wannan kaza ne to wannan haka zaka ga kamar haka ne Allah ka samu dace idan Allah ya kama sai mu tashi wa fi jami'iha tawassud al-khabar ajiz wa kullun sabaqahu dama hadar Allah ka samu dace na'am eh sosai za mu gani ai insha Allah ta'ala duk za mu gansu ibrahim wani littafin na yaya za ku yi mishi koba ko kaba ko?
ana yi kowa babari za ni shirya eh gaskiya saboda gaskiya nuskan nan ban sanar da bai ita ita ce nuskan da ne karatu da ita to kagiri ta zazzabe ba Allah ka samu dace Allah ya samu nayi asa'a abinda Allah ya ba mu iko muka yi didi Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah ta'ala